تسري لنا بهذا المحضر فالتقى بنظرة تأتي لنا بالزهر
حرف الغين نعم
غرامي شهو شبينا وشوقي لشوقي ما للنبي ينشد كلامي للنبي ينش... للنبي إضواء النبي محمد صلى الله عليه وسلم ينشد إنا نشادا تدى كلامي القلمانا وتجري سي القلمان تنا قدانا في المدي تكن ربوت يبنى منزال وتفرد تنا بذرتيا تكن يوان يبنى منزال وماذا علي وميكي أكينا ne.
جنبت بحبه in na ma haukace da sababin soyayyar manzo Allah me yi a kaina ba komai In na haukace cikin yabon annabi da shauƙin sa ai ba komai na cancanci na haukace
وقد صار من تاتي وليد dan ya kasance a ƙarƙashi na walidin yara yayaye وأشمد da kuma wato matasa ko kuma dattijai masu farin gashi da baƙin gashi walid yara matasa masu baƙin gashi mabiya abokan tafiya da kuma wanda sun haɗa gashi baƙi da fari da ba tsofaffin tukun masu ba baƙin gashi duk sun zama a ƙarƙashi na suna tare da ni suna biyayya kuma suna tafiya cikin manzon Allah wannan baiwa ce annabi ne ya bani haka daga cikin abubuwan da annabi ya min kenan
فليس علي اللوم babu zargi a kaina في مدح سيدي cikin yaban shugaba na annabi Muhammad فما شئته مدحا abinda na so nake faɗa madahan na yabo gare shi فلم أك أفرد ban zama ina zarciya ba ina tsayawa iyaka a cikin yabon annabi amma ina kai matuƙa
فبحر من الأسرار shi ga ga yaban nan shi manzo Allah ko ko kogi ne na asararan Allah ta'ala والعلم زاخر wal ilmu kogi ne na ilimi shi wannan sifar guda ɗaya ta ɗauki biyu baharun min al-asrari zahirun baharun min al-ilmi zahirun cikakke tab da sarorin Allah cikakke kuma da ilmai na hadara ta Allah tabaraka wa ta'ala annabi Muhammad
جوائره تزري العقود wuce lu'ulu'an gwalagwalan da suke cikin wannan kogi wannan wannan wannan wato ko- ko- kogin tana wulakantar da wato kulle-kullen nan na gwalagwalai وتقبض sai ta zamanto ana burinta tugbidu ko tagbidu نعم ko نعم وتقبض
fa tagbidu وتقبض sai ta zama ita gwalagwalan ce gwalgwal mai kyalli tana buri ina ma ita ce jauharorin nan na cikin kogin nan na manzon Allah saboda kyau da daraja da kyalli
فبدر من الأنوار annabi muhammadu wata ne na daga hasakai والهدي طالئ kuma mai mai wato bon- watan nan ɗali'un mai hudawa mai hudowa ne kuma na shirya kuma shirya ne وأخجل شمسا في الضياء Haƙiƙa ya wulaƙantar da rana wato cikin haske hasken maza Allah نعم فتقبض sai ranar ta zamanto tana burin ina ma ita ce can ya zama tugbiɗu نعم wannan tagbiɗu wancan tugbiɗu
وليس الوغاء annabi muhammadu shi zaki ne na sarƙoƙin gaba na makiya جم الندى mai yawan baiwa ne صارم العداء mai yankewa ne da daddatsa makiya
ويقسم أموال الإله yana rarraba dukiyoyi na Allah cikin bayin Allah ويقصد yana mai rabo da adalci sallallahu alaihi wa sallama
فهو للإداء في ديها كل نكمة fahu annabi muhammadu shi kullu nikimatin dukkanin nikima da azaba ne lil ida ga makiyan في Allah ديها cikin nadewarta jalilun mai girma ne jamilun kyakkyawa ne muslihun mai maslaha da gyara ne wa huwa muhbidu shi mai sarayarwa ne sallallahu alaihi wa sallama da kafirci da ina lata da bata ina sarayar da su da kafirai afada jumu'al bidi ya fa'idantar da jama'un nan farare wa wa abadahum waɗannan da suka miƙa wuya suka kaɗai ta Allah shine kuma ya halakar da wasu daga cikinsu da suka yi shirka suka ɗimin Allah wa arshada man kad kana fil gayyi manzo Allah ya shiryatar da man qad kana ya habidu wanda ya kasance yana fagamniya Filagayi.
filagayi a cikin bata sai ya shiryar da shi ya nutsu ya dawo ya bi hanyar Allah ya daina fagamniya
wa lana li ahli ad-din annabi ya tausasa ga alim addini annafa ghayrahum ya kuma tsananta ya kaurara ga wannan ma'abota addini su ne mushrikai khabirun masani ne basirun mai basira ne wahibun mai baiwa ne annabi muhammadu wa wa muqsidu shi mai rabo ne da adalci muhammadu annabi muhammadu mahawul kufri shi ne mahul kufur shara kafirci shi ne fassarar muhammadu maha mahul kufuri share kafirci shi ne fassara na harufa sai sai maddu yace kuma- diya'i maddu diya'ihi shi kuma madadin miƙawar hasken nan na musulunci maddar yayi ma'a muhammadu ma'a mahaul kufuri maddu maddar yayi mai miƙa hasken nan na musulunci da imani sallallahu alaihi wasallama faqad jama'a al-adada hakika ya tattara mabambanta na daga mutane ya'lu yana mai ɗaukaka wa yahbidu yana ma'ana wam- yana mai sarayarwa ɗaukaka waɗannan suka bi ana mai kuma sarayar da waɗannan suka ƙi bin Allah suka ƙi kaɗai ta Allah
alayhi salatu llahi salatin Allah ya tabbata ga manzo Allah ma qala mughramun mutuƙar mai bege ya faɗa shi ne ne in ya garami ce bege na wa da shauqi shauƙi na yana shiɗo ina sani bin nishaɗi nabi cikin annabi sallallahu alaihi wa sallama harfu shine na'am شمعت عن الأقوال يا خير منقذ وفوت بمري فائق لزمرد رسول من الذات المقدس سرها قبيل وجود السر أنس وجيبل نبضت ورب البيت حب سوائه على يا أبيب الذات سوء على بذي فإني لعمري ما بقيت متيم بحب رسول الله كافي ومنجزي وشغل مدى الأيام مرهودنا به على يا ملاذ الهلك جل وأنجزي وقلني إلى المحبوب جلي بالمنى فسلني فإني لسلعة لك الذي أتيت وإن القصر كل بكلة تقبل بفل منك يا خير منكذي فصلى عليه الله مقدار قلبه وآل وأصحاب على كل ذي بذي
نعم الله سيدنا محمد الفاتح ما أغلق ولا فاتح ما سبقنا سر الحق بالحق ولا هادي إلى صراط المستقيم ولا هادي إلى العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام والحمد لله رب العالمين حرف الشين harafin shin shehu ya ce Allah ya ƙara masa faida سمعت عن الأكوان ya rasulallahi ka ɗaukaka a bisa kasantattu
يا خير منقذي kafi kowa kenan an ɗin nan mai ma'anar mai ma'anar istila'i ba na ibadi ba fa an bi ma'ana ala ka ɗaukaka akan dukkanin halitta kowa yana ƙasan ka ya rasulallahi فوقك الله والبرايا وراءه كي كينا يا رسول الله ya biyayyen mai tsamo ni daga barin halaka wa fuqtu bi madhin ni ko na fifita bi madahin da yabo cikin ka fa'iqin li zumurruzi rabon kuma da yake mafifici ga gwal ɗin zumurruzu wani nau'i ne na cikin gwalagwalai zumurruz to yabon nawa kyansa da kyallinsa na tsadarsa ya fi zumurruzu ni kuma na fifici ainihin tawagata da zamani na bi madahin da ya banka ya rasulallah na'am rasulun min az-zati al-muqaddasi shi annabi muhammadu manzo ne abin aikowa daga zati abin tsarkakewa shine zatin allah sirruha shine sirrinta muqaddas sirra abin tsarkakewa sirrinta an aiko shi ne kuma ya zama manzo na allah qabaila tun wujudi sirri gabanin samuwar sirri unsi shine ɗaya bakewa ta wajhibidi shine kuma bijimina sallallahu alaihi wasallama
nabastu hubba sawa'ihi ni na jefar da son waninsa wa rabbil baiti na yi rantsuwa da ubangijin tsaki na jefar da son wani annabi ban da annabi ba abin da nake so
ala na'am ya habibaz zati ya masoyin zatin Allah shine annabi Muhammadu su'i alambizi Mm, jefar nema da wato munane munane na yadda na jefar da son kowa sai kai sanka to ya rasulallah nema duk wani aiki na nan muni ka jefar da shi ya rasulallah abin na sumul na fa inni la amri ma hakika baqitu mutayyamun ne mutukar rayuwa ta mutukar na wanzu mutayyamun abin bautarwa ne da soyayyar manzo Allah na yi rantsuwa da mahalicin rayuwa ta bi hubbi rasulillahi abin bautarwa kuwa da wahalarwa da soyayyar nan ta manzala ka hafi wanne yake kogona na fakewa wa munkizi mai tsamo ni daga barin dukkanin halaka wa shuguli madal ayyami shehu ya ce shiguli na mana abin da ya shigaltar da ni matuƙar kwanuka marhu janabihi yaban janibin manzala ala ya malazal khalqi na'am ya mai tsamo halittar Allah shine annabi Muhammadu judli Julli yi baiwa gare ni, wa ankizi ka samo ni daga barin halaka, wa qudni ila al mahbubi ka jari zuwa abin so shi ne Allah ka sadar da ni.
judli bil muna Yi min baiwa da samun bukata ta
wasilni sadar da ni.
fa inni lisilati lakallazi Hakika don bukatuwar sadar da ni a hazararka na zama kama allazi wanne ke bu'ara fusila ko wanne ke bukatar musuli.
ataitu wa innal qusra qillun na zo maka wato a taitu wa innal kusura ƙil na zo maka biƙil a taitu biƙillati na zo maka da ƙarancin yabo na ƙanƙani ne rabon don me yasa ka ce ƙanƙari ne duk wannan sufulan ya shehu sai shi ai wa innal kusura qillun domin yawaitawa cikin manzon Allah ƙillon karantawa ne ba yadda za a iya kaiwa a ce an yi da yawa babu yawan komai yawan ba a kaiwa ƙarshe ba sai Allah kawai duk inda ka kai da yabo duk inda ka kai da faɗin daraja duk inda ka kai wa faɗin girma annabi kaɗan ne Allah kaɗai shi ya san abun duk duniyar nan mun magana nan da za a haɗu gaba ɗaya a ce ai ta faɗar daraja ai ta yaban annabi sallallahu alaihi wasallama baki ɗaya ila yawmul qiyamati kai har ilal abadi ma to kamar tekun da ya kewaye duniya ne a zo da allura a tsoma ruwan da ta ɗan ɗebo ɗin nan ta ɗe- bai zai mai zai wa kogin ya san an ɗiba Ah, haka annabi yake da darajojinsa fa arduhu duluhu la muntaha lahuma mm.
wala ara sa'ilan fihi yasir amadi ba mai iya zuwa kai ƙarshen kogin faɗinsa kuma ba wanda ya san iyakarsa sai Allah Isa shehu ya ce a taitu bi ƙillati innal kusura ƙillun Mm.
amma تقبل ƙillatin بفضل ka karɓa ɗan wanda na zo maka da shi na yabo ya rasulallahi bi faradin da farala Minka.
naka khayra munkizi ya biyayyen mai tsamo ni
wa salla alaihi Allah ubangiji Allah ya yi salati a gare shi miqdara qadrihi gwargwadon nan na darajarsa wa alin da alayensa wa ashabin da sahabbai alau.
ali da sahabu suka ɗaukaka kullu dihbizi burbushin dukkanin wani bijimi radiyallahu anhum mun gama tafsir rasulika na'am na'am sai mu je tafsir sa'adati fi Wannan mali dai- sayyidi sadati wannan diwani na biyu na shehu shine sinadarin arzuka iksiru sa'adat sinadari na arzuka fi madahi sayyidu sadat cikin yaban shugaban shugabanni annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na'am harful hamza حرف حمزة بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم
قليل وداد العبد فيك صفاء وملوك من دار القلوب شفاء وذكرك يا خير الأنام غنيمة وللمبتغي العليا سنا وسناء فإنك يا ياسين لا محمد أتاك من المولى الجليل ثناء وقد حض على عرش المجيد لوضعتهم فإنك فوق الكائنات سماء وصلت بك الأرسال والكل خادم من الحضرة العليا أتاه علاء خديمك إبراهيم يدمه فيك يا كريم به للأنبياء عطاء وأنت محيط بالشعون فلا نفس على الآيات منك جناه عليك صلاة الله ثم سلامه صلاة بها ينفاق عنه غطاه عليك صلاة الله ثم سلامه بها ينجلي ذا الماء ونيل هباه عليك صلاة الله ثم سلامه مع العلي ذرا ما وتعباه حرف الحمزة حرف حمزة قليل وداد العبد shehu ya ce karancin nan na soyayyar bawa صفاء فيك wato cikin ka safa'un tsarkaka ne karancin yaban yaban soyayya kankanuwa ce kankanuwan nan cikin ka to safa'un waraka ce
ومدهك yaban ka شفاء kuma shifa'un waraka ne من داء القلوب daga ciwon nan na zukata zu- duka shine magani shi ma an faɗa an rike adadin da duk kaifiyoyinsa kenan قليل وداد العود فيك شو صفاء وملوك من داء القلوب شفاء كو منيني أما يش من فدا تا
وذكرك يا خير الأنام غنيمة أنبتنك يا فيين تالكي شيكما غنيمة غنيمة ني
وللمبتغي العليا غميني منكما دوكاكا سنة دوكاكا ني وثناء da hasakai yawan manzo Allah shi ma mun faɗa da adadin sa ko نعم شو na'am tunasarwa ake مم.
na'am فإنك يا ياسين Hakika kai ya yasinu لا ya ɗaha محمد ya Muhammad أتاك ثناء yabo ya zo maka من المولى dalili الجليل daga Ubangiji Allah wanda yake mai girma.
وقد خضع العرش المجيد لودعة Hakika al'arshi mai girma ya kwantar da kai da tsugunarwa liwa da atin da sabbin takin takalmanka.
فإنك فوق الكائنات Fa innaka sama'u haƙiƙa kai ya Rasulallahi kai ne sammai can ƙwalƙwaluwa na ƙarshe. Fokal kayana ti burbushin kasantattu kowa yana nan dandariyar ƙasa. Annabi ko can ya haye sama ta bakwai. Haka yake a daraja haka yake a girma. Kowa na ƙasa yana sama. Allah ya ƙara masa daraja. Na'am.
وصلت بك الأرسال manzanni na Allah kakau sun yi sallah da kai da mala'iku والكل خادم kana limami suna mamu gare ka kowa da kowa daga cikin su hadimi ne gare ka atahu alawu ɗaukake ɗaukake ya zo masa sallallahu min alhazaratil Hadratil aliya.
aliya daga hazara mu ɗaukakiya ita ce hazara Allah hadimuka ibrahimu hadiminka Ibrahimu Inyas yadma'u fika yana tsammanin a ɗa'u baye-baye fika cikin ka ya kariman ya mai girma mai baiwa ka bashi yana da tsammanin ka bashi ka ƙara masa bihi lil anbiya'i abin da ka bayar ga annabawa shi ma ka bashi ya bashi mu ma ya ba mu amin wa anta muhidun bi shu'uni hakika ya rasulullahi kai mai kewayewa ne ga dukkanin sha'anoni mai Fala- sani kenan sani duk wani sha'ani ka sani kuma duk wani sha'ani naka ne Mm, wadauranu kullu sha'ani kenan fi yadi sayyidi imam alwara asad alwara wa badaha مقامك محمود لدى الله وخلقه كو وتمنى الخلائق في القيامة داها كما ينهى عن النبي
fala ura باب أنا غني anasu ala أنا alhajati أنا غنينا wato fala ura babu ana gani na a nan suna mai bayyanarwa alal hajjaci a bisa bukatu in ce annabi kaza annabi kaza faɗin bukatu ina son kaza ko a yi min kaza gina wadata da gabarin haka ta tabbatar milka a wajen ka ka san komai tsaskuru hajjaci din nan ne amasko tu sayidi sai yi gum Ba- sai sai gaya mana gato yadda ake samu an ka zo kawai yi wa annaba salati da ya gum ɗin abe ce komai ba amma me ya yi alaika salatin lahi wa sabi a jima'a ko to to min ka gina'u wadata ta tabbata daga gare ka daga barin in bayyanar da bukata ta ko da nake zuwa in ce kaza kaza don na huce ne amma ka sani kuma an gama wara'atu makarubu sarirati an yaushe Mm, raha hutu na zuciya sannan ne ke cikin karbu ya dan faɗi wani abu ya huce an yi kaza an yi kaza ya rasulallahi an yi kaza an yi kaza an kaza duk haka ake faɗa amma ba dan bai sani ba ko ma mun ji mu ma muna ko mu ji ya rasulallahi an mana kaza an kaza an kaza an kaza duk ya sani amma sai mun faɗa ba wanda muke kai ƙara za ka ji ba ma kotu can ake zamewa komai shi kuma ya san komai shi ya san yadda yake mana wala ura a nasu alal hajati minka gina'u annabi ya sani
alayka salatul lahi salatin Allah ya tabbata gare ka thumma salamuhu sannan gaisuwarsa salatan biha salatin da ita ne yanfaku gidau ake kwance rufi ɗauri anhu daga barin wannan bawan Mm, shi ma an faɗa da don ko?
na'am tun ba zai zama cikin waiwai ba duk wata matsala ta warware inda an buga wannan adadin ko karamin ko na tsakiyar ko babban Eh, sai ma wata sai muhimmiya daurin muhimmi sai ya taso ka buga kai kallo Mhm.
alayka salatul lahi salatin Allah ya tabbata gare ka thumma salamuhu sannan gaisuwarsa hayan jalil zalma da albarkacin salatin nan ne ake yaye dofai wanila hibahu a samar da bayar da baye-baye daga hadara Allah albarkacin salatin mu ga manzo Allah shi ma an rike ai na'am alayka salatul lahi salatin Allah ita bat ai da an faɗa da din yanzu tunasarwa ne in Allah ya raya mu wata rana ma ba tunasarwa sai dai zir kawai ko salatin Allah ita bat ga manzo Allah thumma salamuhu sannan gaisuwarsa ma'al ali tare da durran alayensa baki ɗaya man hawatu wa abahu wannan da bargon nasa ya tare su ya lullube su radiyallahu anhum حرف الباء فما لي غير المصطفى البدر معرب وفي جاهزات الغير ما لي مرغب هو الكل منه الكل بطنا وزائرا فبعر سواه ما لنا في مشرب فمن نوره الكونان منه تفجر علوم جميع الرسل والكل يشرب فموسى وإبراهيم وروه كلهم توسل بالعهد العمين فقربوا هو الكامل المعبود والسل والمنى وأنت حبيب المصطفى والمقرب وقد شهد الله العظيم بأنه عظيم لخير الخلق خلق معذب عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها ينقاد للعبد ملبه عليك صلاة الله في كل طرفة إن كذاك سلام مثل مصيع واليبون عليك صلاة الله ثم سلامه صلاة لنا كل المقامات تدلبون عليك صلاة الله ثم سلامه صلاة لنا بالمصطفى الدرب يخطب عليك صلاة عليه صلاة الله ثم سلامه مع الأهل والأصحاب دارا تقرب حرف الباقي na'am shehu ya ce فما لي غير المصطفى البدر مع عرب ba maliya ma'arabu babu mabukatanta a gare ni gairar mustapha wani abin zaɓin Allah daga wajen wani annabi ban da wata bukata babu ita komai namu da abin nema da bukatan gurin manzon Allah ne na'am البدري wanda yake wata
وفي maliyan جائزات المالية marzabu مرغب babu makwadaitan ta gare ni ko abin kwaɗayi cikin baye-bayen wani maza في Allah جائزات الغير cikin baye-bayen waninsa هو الكل shi ne duka منه الكل daga gare shi ne duka بدنا baɗini a lamarin a baɗinance annabi shi a kullu وظاهرا a zahirin ma shi a kullu
فبار سواه kogin waninsa ما لنا فيه مشرب babu ba mu da mashaya fihi cikinsa duk wani kogi ba na annabi ba mu ba mu da ba ma kogin ai sai na annabi in ma da kogin a wajen wani ba mu da bukata ba mu da abin sha a ciki na annabi ya ishe mu na'am فمن نوره الكونان daga hasken manzon Allah ne kasantattu biyu suka tabbata علوم جميع الرسل iliman nan na dukkanin manzanni تفجرت ta منه ɓuɓɓugo ne ta bayyana ne daga manzo Allah والكل يشرب kowa da kowa na annabawa da mursalai da mala'iku da dukkanin halitta kaga suna sha ne daga kogin ilimin manzo Allah
وموسى kaga annabi Musa kalimullahi وإبراهيم da Ibrahim halilullahi والروح كلهم da Isa ruhin Allah توسل بالهادي الأمين kowane ɗaya daga cikinsu ya yi tawassuli da hadi mai shiryata mai shiryatar da bayi amintaccen Allah فقربوا sai aka rada kusantar da su zuwa halara Allah saboda aka tawassuli kenan annabawa da mursalai ma sun yi sun samu kusanci zuwa Allah sun samu kuma duk abin neman su Allah ya yi musu saboda albarkar tawassuli to ina ga kai hmm? Allah ka ban mu da tawassuli kuma tabbas ne Allah shi ne alkawari in dai an tawassuli da annabi an gama ko me kake so ko laifi kai ko me Allah dan annabi ka yafe mu Eh, Allah tsitsi yayi yawa Allah kai kaza Allah duk abin da da ka sani na duniya ko na lahira Mm, ka ce Allah yi maka dan annabi an gama tawassuli kenan kamun kafa Allah ka yaye mana bala'i Allah ka bar mu lafiya da zaman lafiya ka ƙara mana ka ba mu shirya da bin sunan manzon Allah. Na'am هو الكامل المحمود shine cikakke annabi Muhammadu al-insanu al-kamil kenan. Al-Mahmudu abin yaban Allah abin yaban bayan Allah والسول shine tambaya burin tambaya Allah kaza wal Wal muna muna.
shine kuma burin abin tambaya. Mm, Duka shine
وأنت حبيب المصطفى وأنت الحبيب المصطفى كيني مسوي أبن ذابين الله كما مسوي الله أبن سان الله والمقرب أبن كسن تاوى كما قال الله دكين يا رسول الله
وقد شهد الله العظيم hakika ubangiji Allah mai girma ya yi shaida لأنه cewa shi manzo Allah عظيم لخير الخلق gafiyayyen halittar Allah akwai azimun mai girma akwai kulkun mu'azzabu Mu'azzabu.
akwai girman ɗabi'a akwai kuma ɗabi'a a bar rairayewa a bar tacewa shine wa innaka la'ala khuluqin azim Allah ne shaida da haka
عليه صلاة الله salatin Allah ita ta zaman za Allah ثم سلامه sannan gaisuwarsa صلاة بها salatin da ita ne قاد مطلب ya- matsalabu abin nema yanka da yake za yake jawowa izo Lil gare- abdi.
gabawa ku tashe shi Ya, ina jawowa izuwa gare mu ba an tuna adadin ko نعم شيخ abin nema ko da kansa yake zuwa saboda albarkacin salatin mu ga manzon Allah na'am عليه صلاة الله Salatin Allah ya tabbata na manzo Allah في كل طرفة cikin dukkanin kyautawa na idon duk mai ido na halittar Allah.
فذاك سلام Haka nan gaisuwa ita ma fi kulli ɗarfatin.
مثل مسك Misalin almiski wajen tashin ƙamshi na wannan gaisuwa.
أو ديم Ko ko ya fi ma almiski tashin ƙamshi zuwa manzo Allah.
عليه صلاة الله Salatin Allah ya tabbata ga manzo Allah.
ثم سلامه sannan gaisuwarsa صلاة salatin da لن- تجلب كل kamati da المقامات take jawo dukkanin mukamai لنا zuwa gare mu da albarkacin salatin mukamai kanta take tahowa position kaza position kaza promotion promotion Eh, albarkacin salati shi ma dai ba amince ba شو
Eh, na'am عليه صلاة الله salatin Allah ya tabbata ga manzo Allah ثم سلامه sannan gaisuwarsa صلاة salatin da لنا بالمصطفى الجلب يخصب da ita ne aljadabu fari ya subu yake yayewa ya kaushe بالمصطفى albarka a mazaɓin Allah duk wani fari duk wani wahala duk wani yunwa duk wani rashin kuɗi wani ra- da ita da sala- albarkar salatin mu ga annabi Allah yake yaye wannan kakan mu zauna lafiya kowa ya sani wannan ko adadin lallai lokaci yayi Eh, ya kamata ko ba mu faɗi wannan ba ba maimaita wannan in ana da yawa jama'a a iya kasa ta adadi baitoci 2777 a kasa a zawiya a dinga yi ko so ɗaya so biyu so uku aka yi allah ya yi mana bala'o'in da muke ciki na ƙasa nan ubangiji ya ba mu nutsuwa ya ba mu albarkar rayuwa arziki na ƙasa allah ka ba ka ba ka- ka- ka ba ka ba da hanyar da talakawa ma kowa zai ji daɗi Eh, sai mutanen najeriya ba kuɗi za a ba su ba a samu musu abin da za su samu nutsuwa ma su ji daɗi to duk daga allah ne cikin fari ake rayuwar najeriya fari ce eh, sai addu'a to kowa ya yi wannan ko mutum ya ga zai iya ɗauka shi kaɗai ne kullum zai iya ɗari da sha ɗayan to ya dinga a dinga yi shi ne ƙaramin adadi na tsakiya kuma ɗari uku da sha uku dinga yi allah iyaye mana ubangiji ya zo mana da faralarsa ya kawo mana da waiwai ɗinsa duk daga allah ne in mutum kuma ya ɗauki himma zai iya duk gurbin sallah sha ɗaya lalle a rike wannan wannan ya kamata a maimaita ne amma mun faɗa kowa ya sani amma saboda duba da halin da ake ciki kuma mu da Allah muka dogara muna masu kama gaba da manzon Allah mu ba 'yan zanga-zanga ba ne ba 'yan yajin aiki ba ne ko kawai annabi muhammadu صلى الله عليه to وسلم sai mu kama alaihi salatu lahi sun masalamu صلاة لنا ثلاثة بالمصطفى لنا الجلب بالمصطفى يخصب الجلب يحسب البركة البركة النبى أبو ذاب الله فريد أكيسكي الله يعيش ga fetur ga shinkafa ga taliya to ba sai a samu nutsuwa ba an kana yi kama tunawa da wani wani kama tuna tuni ma ana wahalar ma ba ka yi saboda salati ga annabi to ba an yaye ba kenan Kwarai kuwa.
to Allah ka yaye mana Amin.
na'am Alayhi salatu layi.
salatin Allah ya tabbata ga manzo Allah Kuma salamu.
sannan gaisuwarsa Ma'al ali.
tare da alayansa Wal da ashabi.
sahabbai Yaran tuqarribu.
Ribu ana kusanta su da aran tutur zuwa hadaran nan manzo Allah da albarkacin salatin salatin mu ga manzo Allah Na'am. Harfu tayi. تذكرت من هو للورى كل ينقوت وهم هجر والمصطفى القرم ياقوت وهو تجلى ذات بل هو عينها فملك العليم هكذا ملكوت لذاك سرى والفرش موضع لاله ومن هيبة قد سلام وسار يشك الحجب دون مزايم ولا قدم إلا تسنى له لتو دنا فتدلى دون كيف فإنه تقاصر عن هذين كالجبروت فسر سرى للسر بالسر وعده فما سمى إلا الحق والسر لا وجود فيا لك من مرعى هناك ومصمع هواه حبيب الله والرسل ما فعين ومن ذا وعين كليمه وعين الذين جاء ومسجد الهجود عليه صلاة الله ثم سلامه بآية للعرزاق والعيش والقوت عليه صلاة الله ثم سلامه فتشرق من أنواره القر ناسوت عليه مع الآل الكرام وسابه صلاة من الرحمن والرحموت Harfutai, Harafin ta shehu ya ce, ta zakartu, wannan kaliya ce da mun sha faɗa ko? Yawwa, an dai mutum zai karanta wannan. Dama daga cikin waɗanda ake ake samun shi'unin annabi bayan wannan sai harafin aina na abarku. Kuma ana yin istimalin wannan da niyyar samun buɗi da samun warwarewar waiwai. Kuma samun yardar Allah da ƙara shiga cikin halaran manzon Allah. kuma matukar an karanta wannan da adadin salatul fatiha nan da ake yi na shehu tijani an yi wannan haka hada da shi baitocin an kwanta shi fada mai tsarki ana ganin manzo Allah yadda ka kudirce dai haka za ka gani in ka ga annabi sallallahu alaihi wasallam a bacci to sai ka shirya za ka gan shi a farke ba mamaki yau da daddare kai mafarki da annabi kuma gobe ka gan shi kuru-kuru ba mai han- ba mai hana wannan yawwa mhm. tazakartu kotu, tazakartu shehu ya ce na tuntuni ko ambati man wannan da kotun lilwara abinci ne ga talikai kullihim, baki ɗayansu
wawa mahajarun su kuma halittar Allah baki ɗaya hajarun dutse ne maramarai wal Mustapha alƙarmu amma ko mustapha abin zaɓin Allah sadauki ya kotu, ya ƙutu ne shi bol ne ya ƙutu don ka san Allah shi ke faralanta abin da ya so ya fifita annaba cikin halitta da gwal jauharinsa da yaƙutinsa da marmara duk marmara ne duk abu ɗaya ne amma gwal ya kai maka sani to haka annabi yake shine gwal kuma sauran halitta kowa marmara ne
fahuwa ta dalli zati, shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine bayyana nan na zatin Allah ga bayan Allah bal huwa ainuha, bar shine ainihin tajallin zatin fa mulkul alimin ha, mulki na madaukaki Allah min ha daga tajallin ne na manzon Allah dan shine wato ainihin annabi alaihi salatu wassalam shi da shine aka tabbatar da fadar wato ainihin Allah ta tabbata da mulkinta da ɗaukakarta da girmanta da buwayarta minhu ne daga manzon Allah na'am ta za malakutu, haka nan malakutiya shi ne a- awalimul ulwiya duka na sammai da mala'iku sama ka tafi har duka sun tabbata ne da albarkacin manzon Allah alimul ulwiya da alimul sufuli da khabaratu gaba ɗaya da manzon Allah ne suka tabbata
idza kasara saboda haka ne manzo ya yi tafiyar dare wal farshu mawdi'u na'alihi shimfiɗa ta Allah shine al'arshi baki ɗaya zamanto matakin takalminsa wa min haibatin na daga kwarjini da sababin kwarjini da yaunaka da yake cananka din sana khiritu khirritu masanin hanya hadimi ɗan rakiya shine jibrilu kadin sana haƙiƙa ya juya ya dawo anhu daga barin manzo Allah ya baro shi ya tafi iyakacin inda ya cike nan ya tsaya a sidratul muntaha daga nan jibrilu ya ban kwana manzo Allah ya ce ya zaka koma daga nan ina alƙawarin rakiya sai ce ya rasulullahi ai ni kadai ne ma a mala'iku da nake zuwa nan in ba ni ba ba wanda yake zuwa nan ba wani wanda ya taɓa zuwa nan da zan ƙetare nan da ƙafa ɗaya in bi ka da sai Allah ya shafe ni ya mai da ni babu a cikin mala'iku da na ƙone kamar yadda ake jefa gashi akan garwashi ya ƙone in zama babu ni iyakaci na kenan shine sai manzo Allah ya karɓi uzurinsa Jibril ya juyo manzo Allah kuma baya sallallahu alaihi wasallam sai shi shi hadimi ne mm, na jibrilu na annabi muhammadu sallallahu
wa sara yashqu al hujba sai manzo ya tafi yana mai kece shamakan Allah duna muzahimin babu mai matsaka ɗan rakiya jibrilu wala khadimin ba hadimi illa tasanna lahu liti face sai fatar wuya ta manzon Allah ta bayyana gare shi kawai ya juya yana tafiya ana cewa ta sannalituhu idan hammal mar'u bi safar larabawa ne suke wannan misalin irin tafiyar nan da ba juyowa ya ce fatar wuyansa ta bayyana to haka fatar wuyan annabi ta bayyana ya juya yana mai kutsawa yana mai shiga cikin hazara hadiminsa ya dawo wane mutum na'am kana ya kusanta da ya je hazara Allah fatadalla ya kuma kusanta duna kaifin babu kaifiyar ya kusancin yake ba a kai ba kai kan ka ɗauka wai matsawa Mm-mm. ko da kaji an ce ko ije alarasa ya matsa har ya matse to irin na Allah da annabi su shi suka sanya abin yake dan kada an ce da na ya matsa fata da la ya kuma matsawa ka dinga ɗaukan matsawa haka a wane mutum Allah shi ya sani wallahu a'lam na'am fa innahu hakika shi manzo Allah taqasara an hazaini kal ko kuma jabaru hakika wannan matsawar da na da ta dalla din a ta kasara an hazainika jabarutiya ilahiya na habarar mala'iku gaba ɗaya kakab sun takaita daga barin riskar gane wannan abubuwa guda biyu shine da na fata dalla sai Allah sai ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa sirrun sara sirri ne yana su lisirri izuwa sirri a wannan waje lisirri da kuma sirri wahdahu shi kadai ne sirri ne yana su ya haɗe da sirri da wani sirrin kuma da sirri amma wahadahu sir- shi kadai ne don haka ji an ce sirri da sirri da sirri ka ɗauka wasu sirrori ne a shi kadai ne Allah ne Mhm.
fama samma illa alhaqu sai shehu ya da fassara maka ya ce babu komai canan kafa illa alhaƙo sai Allah wa sirru lahuti sirrin kuma lahoti ne shine annabi Muhammadu to kaga yanzu wannan ko a cikin gida ganewa ba sai da muwafaka Allah ba balle ya fita waje balle ya je can yan bola kuma zai gane ko na'am ya laka min mar'an ya al'ajabin abin da yake cananka na daga magana hunaka wa masmai wa masma'in da majiya hawawu habibullahi masoyin Allah ya tare shi ya tara ji na Allah ya tara gani Allah ya ga Allah kuru-kuru da idaniyar kansa da jikinsa da natsuwarsa lafiya lau ba da ruhi kaɗai ba da kansa da jikinsa kuma ya ji Allah ji irin na ƙuruƙuru na ji irin na ganin wa rusul ma'ud Ma'ud.
mazanin Allah kakab ba a ba su ba na wanda ya samu wannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa aina duwan min za zai baka misali ita ina duwan yake daga wannan ina aka gana da annabi musa can a jabal duwa ya wargaje dutsen gashi nan tsakanin saudiya da jordan yana nan gurin aiko jabal shine garin yake bilis gashi nan mai rawaya-rawaya dutsen wajen har yau yana nan ta raina miya ga Allah Allah ce ba za ka iya gani na ba to tun da duk annaba an saka roƙa ana ba su da kullu nabiyin da awatun mustajabatu sai Allah ya ce unzur ila aljabal in istaqarra makanahu in dai dutsen ya tabbata yana nan to sai ka gani za ka gani shine Allah ya ce falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakkan wa kharra musa eh sumamme ka gani harra musa sai kan to tajallin allah bayyanar allah annabi ne ya sanya take hadisin na tabarani ya rawaito annabi ya ce wannan na nan ba wannan ba a ƙaramin ɗan yatsan wannan shine daga hasken allah kamar haka aka kasa shi goma sai aka ɗauko tara aka ajiye aka ɗauko ɗayan aka kuma kasawa goma to ɗaya daga cikin goman goma shine ya ɗan tajalli a gurin abin da ya faru ya faru Mm. Allah kaɗai ya san iya haskensa amma annabi Muhammadu du fai fai fai ya ga Allah to a wannan abin da ya faru a nan ne annabi Musa ya yi wasuli aka kuma kallafa masa abubuwa ba irin na annabi ba Allah tabaraka wa ta'ala ya ce cire takalmanka kana waje mai tsarki hanina alaika innaka bil wadi al muqaddas inniya ana Allah la ilaha illa ana fa abunni wa aqimis salata li zikri ya Musa yi kaza yi kaza yi kaza annabi kaji an ce wani abu sai aka yi abin da annabi mubhaman fa'auha ila abdihi ma'auha abin sai Allah sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to in dai zancen ganawa da Allah ne ina wannan dangane da wannan kaga baunin ba'ido na wa aina kalimuhu ina abokin zancen Allah na ɗuwan ɗin shine annabi Musa dangane da manzan wa Allah aina allazina ja ina wannan da ya munajati da Allah ya usuli wa masjidu al-hutu hutu masallacin da ya zama alkaru cikin kifi shine annabi Yunus dan mata an ji kissarsa shi ma a cikin kifi yayi usuli ya gana da Allah anan ne ya samu abin da ya samu gwargwadon yadda zai iya amma ba Allah iya gani ba ajaibu kudratin lahi ne da kuma tirenin da Allah ya masa ya ci gaba da kira
alaihi salatu llahi salatin annabi ibrahim ko da kansa ba ce ne zahibun ila rabbi sai ya shiga daji neman allah ya za a yi wasuli ya za ya gane abubuwa ko ya shiga daji ƙungurmin daji annabi ibrahim bai san gaba ba bai san baya ba bai san kudu ba bai san arewa ba sai allah kawai ya shari lokuta masu zawo sai da ya samu wasulin sannan aka fito da shi ya daɗa tsawo ya rame ya rame ya tsofe ya tsofe ya fito daga halwa Ya ga- shi ya nema su ma annabi musa kaga shi ma shi ya nema yunusa ɗan mata ma shi ya nema dan da ya fi shi ya bar garin ya taho kawai ya fada ruwa amma annabi muhammadu ai bai nemi komai ba shi sa ma a siyaƙin larabcin ma za ka ji Allah yana faɗa subhanan lazi asara bi abdihi ya yi tafiya da bawansa amma na ibrahim ta inniya ذائب إلى ربي نعم alaihi salatu lahi lakin Allah ya tabbata ga manzo Allah thumma salamuhu sannan gaisuwarsa biha yashulu al-arzaq da albarkacin salatin nan na ake hore mana arzuka wal aishu da wato rayuwa mai daɗi wal qutu da abincin rayuwa wanda za mu ci mai lafiya mu ji daɗi ko mai kyau Vita- vitamin a da b da c sai da vitamin- Kare lafiya.
albarkatun mu. yake da albarkatun salatin mu shi ma an san adadin an rike
alaihi salatu lahi salatin allah ita ba- zamani ya kawo ba salatin aka rike ba mara vitamin din ma ya yi wuya no vitamin shi ma kul din Mm, amma ka rike salati wallahi vitamin din ma eh za ka ci in ce vitamin e nama ne ko to in ce wake ya wake ya wake ya ya ya wakilci nama to waken ma wakilin bai samu ba Mm? da Allah ka ƙara buɗi ka ƙara mana buɗi na'am alaihi salatu lahi salatin Allah ya tabbata da manzo Allah thumma salamuhu sannan gaisuwarsa wa tashriku min anwarihi gurri al-burri na suto nasutu gurrin nan na so bane na dan adam ta dinga yin haske min anwarihi daga sakan manzo Allah shine so bane mahallan alwala hannu fuska kafa damtse duk inda dai ake wankewa na alwala da kunnuwa da kai shi ta haske duka na halitta burin shehu ne da kira zuwa musulunci mana waɗannan ma ba sa alwala Allah duka shigo da su addini su ta su ta alwala hannayensu su haske domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce musulmi mumune masu yin alwala za a tashe su ranar alkiyama kowannensu yana mai hasken sofa ne yushar yawmal qiyamati gurran muhajjalina in dai kana wanke hannu iya nan zai tashi yana walwal fuskar ka tana da an zo alkiyama ake gane wannan mai sallah ne yana alwala daban daban suke wajen su suna haske kamar a ce a ajiye fitilu ne wal wal wal haka masu alwala da sallah suke wajen wanda ba sa sallah kuma za ka gaba gittirin ko a duniya mara sallah fuskarsa na haske balle a lahira shine shine alwala in ana yi shine duk wajen ruwan alwala in ne yake taba alkiyama haske yake shine shine abu huraira in ya zo alwala yake yi alwala in ya wanke fuskarsa iya kunne sai ya wanko har wajen keya sai ya wanke hannu iya nan kuma sai ya kuma wankowa hannun in ya wanke iya ilan sau sai ya kara ya wanke haƙori mai haka ne sai ca so da ke alkiyama hasken ya huce nan ko za'in yi daɗin ya haske haka yake yi na gani kuma hadisi ya tabbatar da haka shi sa masu fikihu na malikiya da suka ce walatun dabo ya ɗalatul gurra aka ce "Ah, abin da ya karo da hadisi a bashi ba a so mutum ya ƙara wankewa iya iya inda aka ajiye ba ba a so a fi ƙihun malikiya amma a hadisi ga shi nan in ka samu zama ka ƙara yanzu muka fito ranar alkiyama muna haske na ɓullo ka ga haske a hammatata shehu
ta shi ne na'am alaihi salatu salatu min ar-rahmani salati daga ubangiji mai rahama war-rahamutu da alarara hamutiya ilahiya Alayhi.
tabbata ga mun da Allah مع الآل مع الآل الكرام tare da alaye masu girma وصحبه da sahabbansa حرف الثاء
ta سمع لك شوق بالأمين الذي نفى بره له روح الأمين مجاوز عليه صلاة الله ثم سلامه مع الآل والأصحاب ما حدث حدث عليه صلاة الله ثم سلامه من العبد إبراهيم والعهد ما نقال فشكله ذكر المصطفى ومديوه بعمد لا إله فسوق ولا رفات والعبد عبد والأنام عبيده فكن لي يا مختار كن لي لدى الجدال وكن لمهب في الأمور بعصرها أجد سريعا يا كريم أجد أجد لدى القبر ما ما يسأل العبد عنكم فقل خادمي وشبابه بك يزوي عليك صلاة الله ثم سلامه تكيني شر سيرين نافث النفاس عليك صلاة الله ثم سلامه عديد معاليك المعين حيث بات عليهم على أهل الكرام وصحبه عديد الذي وافى به الروح النفاس حرف الثاني na'am فما لك شوق shehu ya ce shauƙin shauƙi sama ya ɗaukaka laka gare ka بلا مين wato da amintaccen Allah shine jibrilu shauƙin mu na gunka shauƙin jibrilu ma ya ɗaukaka duk gare ka duk halitta Allah na shauƙin ka ya rasulallah shi kuma amintaccen Allah jibrilu الذين فاصبروا ru'in shine ya busa bi ru'in da ru'i wato ru'i a kirjinka bi ru'in لو الروح الأمين wannan yake ruhin amintaccen Allah Jibrilu ne ya yi busa a ruhinka matabu isko da yaushe aka aiko shi da sako daga Allah sai ya zo sai ya busa a cikin ruhinka sai ka karɓi sakon Allah to shi ma Jibrilu shauƙinsa ya ɗaukaka gare ka ma'ana ya yi fana'i cikin ka ya Rasulallah صلى الله عليه mu ma kuma mun yi fana'i cikin shauƙinka ya Rasulallah
عليه صلاة الله talatin Allah ya tabbata gare shi ثم سلامه sannan gaisuwarsa مع الآل tare da alayensa da والأصحاب sahabbai ما حادث حدث Allah ya ta salati gare shi da alayensa da sahabbansa matuƙar duk abu mai faruwa ya faru a duniya ko a lahira duk abin da ya faru mai faruwa kaga ba adadi kullum cikin faruwar abubuwa ake yanzu haka wani abu ya faru wannan abu ya faru mai daɗi ne mara daɗi ne ƙaruwa ne raguwa komai dai Allah ya salati ga manzala adadin da faruwa abu mai faruwa
عليه صلاة الله salatin Allah ya tabbata ga manzala ثم سلامه sannan gaisuwarsa من العبد إبراهيم daga bawa Ibrahim in ya والعهد ما نكث alkawari na soyayya shi ko in yas bai warware shi ba yana nan akan alkawarin soyayya ta ka ya rasulallahi فشغلية ذكر المصطفى shagali na abin da ya shagaltar da ni an batan abin zaɓin Allah ومديوه da kuma yabansa بحمد إلهي kai godiya ta tabbata ga Allah da haka bihamdi ilahi da godiya ta ga ubangiji na Allah La da ya zama musiba.
an shagaltar da ni da an batan manzo Allah da yabansa ba dan dabara ta ba daga Allah ne la fusuka ba a shagaltar da ni da fasikanci ba ولا رفث wala rafasu wa- wato wargi shine rafasu wa- wasa da abubuwan rashin mutunci da kwarkwasa ba shine a gabana ba ni ba a shagaltar da wani wannan ba ban iya shi ba an shagaltar da ni ne ambatan manzo Allah da yabansa Allah kan mana haka آمين Allah ka raba mu da fusuku da rafasu آمين dan- da lahawu da la'ibu dan albarkacin manzo Allah na هو العبد حقا annabi muhammadu shi bawa ne na allah hakikanin bawa والأنام عبيده bayan allah kakaf bayansa ne shi kadai ne abdullahi abdullahi hakikati duka shi allah ya sani shi ne bawansa in ka ce a'a ga mu kuma mu ma du bayan allah ga shi kowa bawan allah eh bayan Allah ne mu ma amma da albarkacin liƙewanmu da babban bawan mu ma ya san mana muka zama bayan Allah نعم amma shi ne haƙiƙanin bawan Allah abdul haƙiƙata kenan wal anamu abiduhu bayan Allah duka bayansa ne duka halittar Allah kakab suna ƙarƙashin ikonsa to ka gani fahimtar annabi sai mutanensa Mm. saboda haka
fa kulli ya mukhtaru zama mai taimako gare ni ya abin zaben Allah kulli ladal jadad zama mai taimako gare ni musamman nan ga kabari ana neman taimako amma wa musamman ga kabari na saulakan luɗufa wal i'anata in shi halilu ko a muƙaddama ya mutasa na saulakan luɗufa wal i'anata kul hawali wa hali hulul insani fi ramsihi musamman duk a halaye muna neman luɗufanka da taimakawarka Allah amma musamman halin saukar bawa cikin ɗan terensa kabari kenan ana aka fi buƙatar taimako shi ne shewa ce zama mai taimako gare ni ya rasulallah wa musamman zama mai taimako gare ni musamman rari lokacin shiga ta kabari ya ko taimaka mu ma ya taimaka mana Allah ka ba mu sa'a wa kulli muhibbin zama mai taimako ga masoyinka shine ne in ya fil umuri bi asriha cikin lamura baki ɗayanta hagisu sari'an taimaka shi da gaugawa ya rasulallahi ya karimu ya mai girma hagis hagis taimaka shi taimaka shi
ladal qabri ma ma yus'alu al abdu ankumu a kabari ko da yaushe aka tambayi bawa an kumu a kanku ko ka ce aka tambayi bawanku wannan in yi bawanka ne to in aka tambayi bawanka taimaka shi ka ba da amsa ko ko aka tambayi bawa an kumu a kanku don tambayar ana yin ta kan manzon Allah ne Mm.
fa kul khadimi ka faɗa ka ba da amsar ka ce a ƙyala wannan hadimina ne ne kawai an gama hadimin manzala kuma wa zai tambaye shi washfa'al hibbika bika ice to ga masoyin kan yas yayin da aka tashe shi alkiyama alayka salatullahi salatin Allah ya tabbata ga manzo Allah thumma salamu sannan gaisuwarsa sakiniya sharra sihri salatin nan tana tsare ni sharrin nan na sihiri nafisun nafas in mai tofi da sihiri ya tofi ya kullo sharri kulle-kulle ta abin da zai kullo ya je ya kullo albarkacin salatin nan an gama kafin ma mutum ya hada abin ya wargaje Eh, ko kuma ya koma kansa yanzu ma makarin da ake makarin ma in ka taɓo mutanen shehu makarin in ya tashi komowa kanka kawai sai dai ka ji ka da talauci sai kai kai kayi makaru ko sai tsohon banza ya daɗa binka shi ne talauci wai wai ma ya isa Mm, Allah ka kiyaye mu
alayka salatullahi salatin Allah ya tabbata ga manzo Allah thumma salamuhu sannan gaisuwarsa harida makhaliqil muhaimini adadin ababen halitta na mai halitta Allah haisu bas inna dai ya ɗaiɗaita su halittarsa duk inda take Allah ya salati ga manzon Allah adadinta ka san ko ko ina da halitta Allah
alayhi ma al'alil kirami salati tabbata gare shi da alayensa masu wa girma sahbihi da sahabbansa hadida alladhi wafa bihi ruhu adadin nan da abin da Jibril ya zo da shi zuwa annabawa da mursalai na daga saƙon Allah nafas yayin da ya busa da aikin Allah ga ru'in annabawa. Alhamdulillah.